أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قديم دار العظيم السلام عليكم يوم مسلمين من ذاك انكرت من ديوان مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه in ba manta ba za mu tashi harful hamza a cikin wannan diwani da muke ciki inda maulana yake cewa bismillahir rahmanir rahim دمنت لخير الخلق عين صفائي صفاء إبداد ما صفاء ثنائي فأنسي وروحي إن ذكرت محمد أبا الكون بحر الجود عين سخائي جميل المحيا مع دين الخير كامل جليل عظيم الخلق رب لوائي رسول أمين أجمل الناس سورة وأكملهم في شدة ورخاء ترك رقيا مستحيلا لغيره دنا فتدلاني لا خير حبائي رأى ربه حقا بعين وصورة وكل سوى هذا ورأى ورائي نبي أتانا شافعا ذا سكينة رحيما عظيما ذا هدى وولائي فسبع تلات سبعا مثانية جهرة ولله أغلى ما ولله ما أغلى صفات شفائي فصلى عليه الله في كل ظرفة عديد الحصى والرمل وفق منائي ويطيه مني كل وقت بشارة إلى أبد الآباد محض عطائي شتائي وصيف الدهر صرد مديحه ولست أرى التعريس قبل لكائي به أرتجي قلب المساوي بفضله محاسن أحباب ونيل صفائي به أرتجي كوني خديم جنابه فتخدمني أهل البرى وسمائي وكوني لدى المكتار أو عند ربه كحاضر بدر ثم بعير دائي وكوني لدى المكتار مثل صحابه وأحبابه أو مثل أهل عبائي صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والصحابة بآل علائها العظيم شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه يجي دمنت لخير الخلق عين صفائي صفائي وداد ما صفائي سنائي yace ni dai daga bangare na na lamunce wa shugaban halitta ma'ana na yi alkawari daga na masa alkawarin tacacciyar ainihin tacacciyar soyayya wato ainihin tacacciyar soyayya tare da tacaccen yabo yabo wanda babu guluwi ba ifradi ba tafridi ma'ana ba zan gaza ba wajen ambata duk abin da ya dace na haƙoƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda kuma ba zan wuce inda shari'a ta haddade ba kamar yadda alfazazi ke faɗi cikin ishiriniya cewa ala fa'id zikran nabi wa jaddidi wa fi madi fa'adil wa ƙari wa saddidi wa la tagul fi shay'in min alqawli waqsidi zin alqawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun alfazazi na cewa ala fa'id zikran nabi wa jaddidi kai dan uwana mai yabon annabi mai mai ta yabon nan ka sake jaddadawa ba tsayawa ba birki fa'id zikran nabi wa jaddidi wa fi madi fa dil wa qarib wa saddidi wajen yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ka daidaita kalma da zance ka yi abin da ke kira yadda yake faɗin yadda yake koya mana ibada sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadha ad-din matinun walan yashadda walan yashadda ad-din ahadun illa galabahu walakin saddidu wa qaribu wa bi maddi fadil wa qarib ma'ana yadda annabi sallallahu alaihi ibada yake cewa ku kusanta tsakanin ibada da ibada ku daidaita tsakanin ibada da ibada kar mutum misali ya raka a dubu yau da dare gobe kuma kar ya ko daya jibi biyar gata a'a ya zama misali abinda zai yi yau in ya samu ya goma sha biyu ko sha uku da shafai da wuce gobe haka jibi haka to ya fi raka a dubu a rana ɗaya a sati wani satin bai samu ya yi ba saddid kenan ƙarin kuma a yau a yi gobe a yi ibada a kusa ta tsakanin ibada da ibada kar a samu wagigin lokaci ba ibada to waje ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa qarib ka kusanta tsakanin yabo da yabo kar ka dade ba kai yabon ba wa saddidi kuma ka daidaita ka yi ta yadda zai zama a daidaice to wajen mahallu shi ne zinil qaula ka auna zance in za ka yi magana ka annabi sallallahu alaihi wasallam zinil qaula in hawalta madha muhammadin ka auna zance a lokacin da za ka yi magana wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda fa fi kulli qaulin mustahilun wa jaiz a cikin kowane zance a shari'a akwai mustahili wanda ya koro akwai kuma ja'izi wanda ya halatta to ya zama kai amfani da ja'izi shine maulana shekul islam radiyallahu ta'ala ne yake cewa safa'i widadin nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin tacicciyar soyayya da kuma taciccen yabo yabo wanda ba zai wato ba zai yabo wanda ba zai ba zai wannan ba a wannan kenan wato tacaccen yabo fa'unsi wa rauhi wato Uh, hmm. Hello? Ina cikin karatu bidiyo ne yanzu da Allah na karatu, live kuma, da ya kamata man ɗauka ba, ka aika cikin gida in ka zo nan wajen bangare na, ka aika yaran suna wajen. Maulana Shekul Islam yake cewa safa'i widadin ma safa'i sana'i. na maka alƙawarin tacacciyar soya sallallahu alaihi wasallama da tacaccen yabo wanda ba wuce iyaka ba ifradi ba tafridi fa unsi ɗebe kewana wa rauhi da hutawa na na zuci in zakartu muhammadan shine kadai in ne in na faɗi annai muhammad sallallahu alaihi lokacin da ke samun ɗebe kewa lokacin da ke samun hutu a cikin zuciyana abal kauni baban dukkan halitta lura da cewa shine farkon samuwa kuma daga haskensa ne Allah ya rike dukkan halittar Allah manzo da sallallahu alaihi wasallama Allah yana faɗi cikin suratul suratul zukhrufi قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين da Allah yana da da to ni ne farkon wanda ya bauta wa Allah ni ne farkon da ya cancanta da zan sani ma in Allah na da da in bai da shi to kaman an ce annabi sallallahu alaihi wasallam awwalul abidina kamata ba su waye al abidina waɗanda annabi ya zama na farkon cikin su sai ka koma suratu taha Allah yana cewa a'udhu billahi minash shaitani in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda abinda duk yake sammai bakwai da ƙasai za su zo filin alƙiyama a ranar alƙiyama suna bayi ashe waɗannan su ne bayin da annabi ya zama na farkon su awwalul abidin sallallahu alaihi wasallam a wannan kenan abal kauni baral judi kogin kyauta sallallahu alaihi wasallam aina sakai shine ma ainihin kyauta domin yana cewa anar rahmatul muhdatu ni ne rahmat da Allah ya dauka ya ba wa bayi jamilul muhayya annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyakkyawan fiska ma'adinul khairi wanda shine ma'adinin alkhairi kamilun cikakke shine al-insanul kamil wanda duk ba shi bai kai wannan makami na kamala ba ya kai makami na kamala wanda ba wata halittar Allah da ta kai saboda halittun mala'iku ba su da bashariya tattare da su su kuma masu bashariya ba su da kamala irin ta malakiya annaba suna haɗa bashariya da malakiya a tattare da su ma'ana mutane ne kuma suna da sifofi irin na mala'iku na magana da Allah da risala da sauransu amma a haka ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan annabawan Allah ya fi dukkan mala'ikun Allah ya fi dukkan halittar Allah ma gaba daya jalilun mai girma ne alaihi salatu wassalam azimul khuluqi wanda Allah yake masa kirari wa innaka la ala khuluqin azim har yanzu in an ci azimul khalqi mai girman halitta ne hissan wa ma'anan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam a ma'ana babba ne yafi kowa daraja a hissan kuma komi a jikinsa babba ne a halittan jikinsa wato yana da yana da girman gaɓoɓi yana da yana da halittan kansa babba ne idanunsa manya ne sallallahu alaihi wasallama komi na jikinsa zaka ga akwai daraja da girma da kwarjini ɗaukaka. Rabbu liwa'i ma'abocin tutan godiya filin alƙiyama a sa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda ranar alƙiyama ce ya kusa ta ubangijin ka zai tashe ka filin alƙiyama ka hau wani makami da kowa sai ya gode ma manzala sa sanar cewa adam faman duna wuta ta liwa'i yawmal qiyama wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakara Adamu da duk abin da ya fi a filin alƙiyama suna ƙarƙashin tuta ta ta godiya kuma tutar godiya tana hannuna ne liwa'ul hamdi tana hannuna ranar alƙiyama wala fakara shine shi yake masa rabbu liwa'i ma abocin tutar godiya rabbu liwa'il hamdi sallallahu alaihi wasallam rasulun babban manzo ne sallallahu alaihi wasallam aminu amintaccen Allah ajmalun nasi suratan annabi ya fi dukkan halittar Allah kyan sura ba taba abin da yake annabi kyan gani ba alaihi salatu wassalam wa akmaluhum fi shiddatin warha'i wanda ya fi su kamala a cikin tsanani da cikin sauki wato akwai abubuwa guda biyu da Allah yake gwada bawa da shi shine tsanani da sauki kowanne in ya samu su ke fitar da halayen bawa haka kawai ka ce kai wani mutumin kirki ne kai wani na da fara'a kai wani na da kirki wataƙila ka same shi a yanayin da cikin raha'i ne ma'ana cikin yanayi mai daɗi na kwanciyar hankali na nutsuwa na wadata na samun yadda zuciya take so babu tsanani sai yanayi mai daɗi shi yasa baka taɓa gamuwa da shi a yanayi mai tsanani ba shi yasa ka san yana da fishi ko bai da shi kasancewa ya halayensa suke wani kuma saboda 'yan adam iri biyu ne akwai wanda tsanani ke mai da shi mutum mai marar daɗi mai ɗacin rai mai baƙi zuciyarsa ta yi baƙi ya zama bayi da kirki bai da daɗin zama in ya shiga cikin wahala Allah ma ba zai bauta masa ba ba zai masa biyayya ba in ya shiga cikin wahala in an ce masa ya tashi ya sallah ya tashi ba da ce to Allah da yana so mu yi masa sallah ai da ya mana kaza kaza da kaza kai da Allah ni ban ni na gaji haka kai da Allah ni kaza da kaza da sauransu shi irin wannan in ya samu jin daɗi lokacin ne zai bauta wa Allah ya masa biyayya ya yi duk abin da ya kamata yi to alkurani na siffanta mana irin wannan cewa wala in azaqna al-insana minna rahmatan summa naza'na minhu innahu la ya'usun kafur akwai dan adam inda lokacin da muka ba shi jin daɗi na rahama sai zo mai biyayya wazazen nasu ramatun farihu biyan su sadin baka zaba ma kaddamat aidin izam ya naƙuna akwai mutanen da in ba su rahama sai su yi farin ciki su ji daɗi su yi biyayya da an da bala'i ya same su sai su ɗebe rai ma da rahamar Allah inna wala usun kafur sai ɗebe rai ya zama mai butulci wa Allah yana cewa shi bai san me wa Allah ba bai san me laifinsa ba shi bai san din menene shi kaɗai Allah ya ware bai masa abu kaza ba yana yi wa kowa amma shi bai masa ba ya daɗe shi da wani da wani suka fara nema ba amma yanzu wani ya fi ƙarfin cinsa ya fi ƙarfin shansa ya fi ƙarfin bukatunsa ya yi kuɗi ya wadata amma shi yanzu yana cikin wahala to kaga wannan fi shiddatin za ka gane munanan halayensa in ya shiga tsanani amma a raha ba za ka gane ba saboda in ya samu jin daɗi biyayya wa ke Allah in ya shiga wahala kuma ya yi butulci wa Allah wani kuma in ya samu jin daɗin ne sai ya yi butulci wa Allah shi ne wai za a zaƙi lisanin rahmat yana cewa wani abi janibi wai za masa sharru fa zu du'an arif yanzu ina wani mutum in bar da rahmat yana cewa idan muka ɗanɗana wa ɗan adam ni'ima to lokacin sai ya zama yana jin girman kai yana jin shi wani ne amma wai za masa sharrufa fa zu du'a'in arid in shari ya sami shi kuma ya taro ko Allah wayyo Allah wayyo Allah Allah na tuba Allah ka taimake ni Allah ka yamu wannan musiba Allah ya taiwa Allah biyayya shine sallan dare shine azumin nafila shine shine shine duk aikin alkhairi sallan jam'i da sauransu da cika butocin alwala a masallaci da biyayya wa Allah da yawan da Allah ma na taimaka min da addu'a don Allah duk inda ya gama da mai to Allah shi ma ya ta addu'a zu du'a in arid mai addu'a ne mai faɗin addu'a sosai ba don koyi ba saboda ya shiga wahala to irin wayannan kaga kowanne wannan ya kasa cin jarabawan wahala wannan ya kasa cin jarabawan daɗi amma na sallallahu alaihi babu wanda ya kai shi kamala a cikin tsanani ba wanda ya kai shi kamala a cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam taraka ya hau wani makami matsayi ya samu taraki a fadar Allah ruqiyan wani irin taraki wani irin hawa mustahilan lingairi wanda ya haramta ga wani annabi ya samu wannan matsayi duk wanda ba annabi ba ya haramta mustahili ne gare shi ya samu wannan matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren Isra'i da Miraji domin kuwa yadda alkurani ke faɗa summa da na fata dalla da na ya matso kusa fata dalla ya daɗa matsowa kurkusa a nan wurin shi zatin Allah bayi da jiki bayi da mahalli Allah shi ne mahalicin jikuna shi ne mahalicin mahalli amma Isra'ila miraji ne mai nufi sallallahu alaihi ya zo su gana da ya zo baitul maqdis aka tara masa annaba jawo sallah aka hau sama ta ɗaya ya gamu da annabi adam suka gaisa ya masa addu'a ya wuce sama ta biyu ya gamu da annabi isa da annabi haya ala nabina muhammadin wa alaihi musallam ya wuce sama ta uku ya gamu da annabi yusuf ala nabina muhammadin wa alaihi salatu wasalam sama ta hudu annabi idris sama ta biyar annabi harun sama ta shida annabi musa sama ta bakwai annabi ibrahim ala nabina muhammadin wa alaihi salatu wasalam a baitul ma'mur har annabi Ibrahim ke ce masa ka ce wa al'ummanka ina gaishe su ka ce aljanna ta yi daɗi ta yi ƙamshi tana maraba da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce baitul mamur suka je sidatul munta inda jibril ya ce to ai ni ban taba wuce nan ba in zan wuce nan da kaurin gashi da zan kone dan haka sai dai kai ka wuce sallallahu alaihi wasallama Allah da ya kira ka sai da zai da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa a fi misli hazal maqami yatruku al khalilu khalilahu yanzu irin wannan matsayin ne masoyi zai bar masoyinsa jibilu ka tafi ka bar ni ya ce a wanda ya kira ka ni ban taɓa wuce nan ba ma minna illa lau maqamun ma'lum to jibril ya ja kujera a sidratul muntaha ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rafraf ya dauke shi ya wuce da shi yace kan wani lokaci sai naji ina ta jin tasariful aqlami wato motsin alƙaluma suna rubuta ma kana ma yakunu har naji inda babu komi babu kowa daga yaji inda babu komi sai Allah to Allah yana ko ina subhanahu wata'ala bai da mahalli domin da in kai wa Allah yanzu nan inda muke din nan mun bayyana wa juna ne dan Allah yana nan ya bayyana mu da Allah baya inda muke to wa zai bayyana mu har mu ga juna mu Allah ne yake da ikon bayyana mu ga juna yanzu kuna kallo na live ni ma ina kallon sunayen waɗansu ku gashi na akan akan screen na waya to saboda Allah yana nan ne a nan inda muke ya bayyana mu juna muka ga juna ba wanda isa ya bayyana ni ku ganni ba wanda isa ya bayyana ku na ganku in ba Allah ba in bai nan kuma to wa zai aikin shi yayi subhanahu wataala yanzu maganar da nake Allah ke motsa baki na ke fitar da muryan yake isarwa ga kunnuwanku in Allah ba inda nake ya za a iya fitar subhanahu wataala Allah yana ko ina kenan Allah ba wai irin turawa ne masu aiki da na'ura ba Allah ya wuce nan da hikimarsa da jalalarsa da haka Allah ba a masa mahalli yana tare da bayi duk inda suke a inda kuma baya sirkewa da bayi don bayi ba su isa su je inda yake ba amma a makamin subhanahu wata'ala shi ya ga dama ya yi wa annabi wannan gayyata ya matso da shi a inda ya masa tajalli subhanahu wata'ala wanda ya wuce dukkan hankali ni la khaira hibai annabi a wurin ya samu Allah ya bashi kyautar da ta wuce dukkan kyauta ra'a rabbahu haqqan annabi ya ga ubangijinsa a daren Isra'ila miraji haqqan tabbas ya ganshi bi ainin wa surati annabi ya ga manzo sallallahu alaihi da idon nan nasa da idon idon sa dake goshin sa sallallahu alaihi wasallama wa suratin kuma a farke wato da surarsa ya je ba wai a mafarki ba da zatinsa da surarsa ya je sai da miraji kuma ya ga Allah wannan hadisi haka aka rawaito shi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda tabbas malama hadisi sun rawaito mana da isnadi wajen ummi Aisha tana cewa man man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'azama 'ala Allah al-firya haka ne ummi Aisha ta faɗi wannan man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'azama 'ala Allah al-firya hakika duk wanda ya dawan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji in jita to yayi wa Allah babban ƙarya sannan an ji an tambayi Abdullahi Abbas an gaya masa ga abin da Aisha ta ce to yace to ni kuma nace ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu wannan shine mazaban Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda Abu Zalli al-Gifari ya tambayi maza Allah har ra'aita rabbak yace yace ra'aitu nuran kaga kowa annabi na bashi iya abin da zai iya sannan yana cewa cikin hadisin muslim har yanzu inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yana cewa nuru nuru samawati wal, wal ardi min subuhati wajhi yana cewa fa kana hijabuhu nur a wata riwaya a hadisi yana ta kana hijabu annar wannan riwaya duka imam muslim ya kawo su sannan ya kawo magana ibnu abbas ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah wato sharin muslim na al-imam an-nawawi har yake cewa imam an-nawawi yake cewa ba yadda za ibnu abbas ne zama ijtihadi yayi a cewa annabi ya ga Allah dole ne in ba ya nakalto ba zai iya faɗi ba to malaman usulul fiqh kuma suna da kaida take ta al-musabbitu muqaddamun ala nafi ko al-musbitu al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da zance shine abin gabatarwa akan wanda ya kore saboda al-musbit shi wanda ya tabbatar ba zai tabbatar ba sai ya tabbatar yana da gini annafi kuma cewa bai sani ba ne shi yasa ya ce babu maganar rashin sani kuma ba hujja ne akan wanda ya sani ba wanda ya sani shi ke da hujja to kullum magana ya zo riwaya ta zo daga wajen sahabbai suka yi karo da juna za a duba waye ne ne almuthbit waye annafi waye tabbatar waye kore wanda ya tabbatar shi ake takdiminsa akan wanda ya kore ma'ana za a gabatar da magana ibnu abbas anan kenan wa kullun siwa haza yace duk wani kyauta bayan wannan bayan ganin Allah din nan to wara a wara'i bayan baya ne bai kai wannan ba nabiyun babban annabi ne atana yazo mana shafi'an yana mai ceto za sakinatin yana ma abocin nutsuwa summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minina cikin suratul tauba yana ta cikin suratul fatiha yanzu wa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minina wa azamhum kalimatut taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahla wa kana Allah bi kulli shay'in alima ba wanda ya kai annabi nutsuwa sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa kice ya saukar masa da nutsuwa rahiman mai tsananin jin kai aziman mai girma zahudan ma'abucin shirya wa wala'i kuma ma'abucin wala'i ma Allah fasab'un talat sab'an masaniya jaharatan annabi yana da wasu siffofi da Allah ya kibance su da su guda bakwai wanda siffofin nan sannan sun biyo kyaututtuka kyautan ayoyi bakwai na cikin fatiha da Allah ya bashi wanda walaqad atayna ka saban min al-masani wal qur'an al-azim su sifofi bakon su ne wato akwai ar-ruhu akwai al-adamiyatu akwai al-ilmu akwai an-nubuwatu akwai ar-risalatu akwai al-qabdu akwai al-basdu wannan sifofi su ne guda bakwai da farko ar-ruhu wato ar-ruhu al-a'zam babban ruhi wanda yake madadi ma arwahu gaba ɗaya shine ruhin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan rayuka girma wurin Allah duk kyautar da Allah zai wa bayi na farala na ɗaukaka ta hanyar annabi Allah yake mu sallallahu alaihi wasallam saboda ba wanda ya kashe kusa da Allah a dukkan halittar Allah sannan akwai al'adamiyatu akwai bashariyar da yake ɗauke da ita wanda babban girma babban ɗaukaka da Allah annabi shine wato bashariyarsa bata kore haƙiƙanin darajarsa ba darajarsa kuma bai hana bashariyarsa ta zama haƙiƙa ita ma ba da gaske annabi mutum ne amma kuma da gaske annabi ya fi dukkan halittar Allah akwai ban mamaki matuƙa a nan haƙiƙaninsa da ya fi dukkan halittar Allah bai kore bashariyarsa ba an ga yana cin abinci sallallahu alaihi wasallam an ga yana bacci alayhi salatu wassalam an ga duk abin da ke faruwa da dan adam yana faruwa da shi har an ga a wurin yaƙi an masa rauni jini ya zuba sallallahu alaihi wasallama har an ga yayi rashin lafiya ya kwanta rashin lafiya mai tsanani amma duk wannan bai rage ko kusa bai taɓa haƙiƙaninsa ba haƙiƙaninsa na nan darajarsa ya fi dukkan halittar Allah ta da mala'iku ko zazzabi ba sa yi mala'iku ba sa rashin lafiya ba sa ci ba sa sha amma ba su kai girman annai muhammadun da yake ci yana sha yana rashin lafiya yana kamar yadda mutane suke yi ba sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan adamiyarsa al'ilmu sai ilimi da Allah ya bance shi da shi yana cewa Allah maka malam ta kun ta'alam wa kana fadlu alayka azima ubangijinka ya san da kai abinda duk baka sani ba a nan wurin wa Allah maka ma ma din nan ta game fa Allah ya koyar da kai me bai ce wa Allah maka alqur'ana anan ba bai ce wa Allah maka hikima bai ce wa Allah maka malam takun ta'alam duk abin da baka sani ba ya rasulullahi Allah ya sanar da kai shi kaga da wannan ya nuna ilimin annabi bai da iyaka to da ma din nan malam takun ta'alam duk abin da baka sani ba sannan annubuwa sannan sifansa na annabta domin annabta daban risala daban shi annabi shi ne wanda Allah yake magana da shi kai tsaye ko ya turo masa mala'ika ko da bai aike shi wajen kowa cikin al'umma ba ko da bai aike shi wajen kowa ba inda ya yi magana da inda Allah ya magana da shi a wancan zamanin annabi ne akwai annabin da Allah zai magana da shi bai ake shi wajen kowa ba ana yi annabawan da wanda ba mursali bane annabi na ko annaba ba mursalai ba kamar yadda suke hadisi Abu Zar al-Ghifari adadin annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mursala ciki ɗari uku da goma sha uku to annabi kenan shi kuma still mursali kuma shine wanda Allah ya aiko shi wajen mutane laqad arsalna nuhan wa ila adin akhahum hudan wa ila samud akhahum salihan wa ila madin akhahum shu'aiban wa arsalna musa bi haruna ila fir'auna wa laqad arsalna musa wa haruna wa arsalna musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi sun ma'arsana rusulana ta tara manzanni kenan wanda sun samu ƙarin lamba kan annabta su ba ordinary annabawa bane su Allah ya kushe wajen jama'ansu amma Allah ya magana da mutum ba annabi ba ba mursali ba wannan ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad kana fi man kana qablakum mukallamuna wa muhaddathuna fa in kana fikum ahadun fa umar cikin al'ummatan da suka zo kafin ku akwai mutanen da ba annabawa bane Allah yana magana da su akwai mutanen da ba mursalai bane Allah yana magana da su yana tura mala'iku su magana da su muhaddasuna fa in kana fikum adun yace in a al'umma ta akwai ɗaya daga cikin irin waɗancan mutane waɗanda Allah ke magana da su su min a wata riwaya min gairi an yakunu anbiya wannan yana cikin hadisin da Bukhari kaɗaita da shi Muslim bai rawaito shi ba Bukhari kaɗai ya rawaito shi da garka na fi man kana qablakum mukallamuna wa muhaddasun aw tiruya min gairi an yakunu anbiya fa in kana fikum adun in al'umma ta ko irin su to fa Umar Umarul Khattab ɗaya ne a cikin su radiyallahu ta'ala anhu cewa Allah yana magana da shi kuma shi ba annabi ba mala'iku na magana da shi radiyallahu ta'ala anhu har Sheikh al-Islam Al-Hafiz Ahmad ibn hijir al-asqalani ibn ali ibn hijir al-asqalani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a sharhin hadisin a sani fa da annabi ya faɗi sunan umaru anan ba yana nufin umaru kadai bane a akwai ire-iren umaru ma ana samun wasu daban ba shi ba wanda Allah yake magana da su to wannan kenan a annubuwa wa risal al-qabdu wal basdu sannan akwai kamewa akwai sifan Allah na alƙabdu albasu ya ba wa annabi irin wannan wani lokaci za ka same shi wato yanayi cikin na jalala a ɗaure wani lokaci kuma a sake alayhi salatu wassalam wani lokaci a sake saboda sunna irin ta halitta ta rayuwa wannan kenan fasabun talat sab'an wannan kyaututtuka sun biyo wasu kyaututtuka kuma waɗanda sab'an masaniyar jaharatan su ne ayoyin walaƙad ate na ka sab'an min almasani wal qur'an azim hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim sun rawaito daga abu sa'id ibn al-mu'alla abu sa'id ibn al-mu'alla yake cewa ya shigo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina nayi nafila da mun sun saba sabin shigo masallaci sai sun yi nafila raka'a biyu su je su gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin nafila annabi ya kira ni ban amsa ba na idar na zo na same shi ya rasulullahi gani yace lokacin da kaka me kake ce ya rasulullahi ina sallah ne ce ni din in kira kana sallah ba za ka amsa ba baka ji alqur'ani ya ce ya lazam sujubu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah yana cewa ku amsa kira Allah da manzo sa in sun kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam allimannaka suratan hiya azamu suwaril qur'ani qabla an nakuja min al-masjid zan koya maka wata sura ta fi dukkan surorin ƙur'ani kafin mu fita a masallacin nan annabi ya kama hannunsa suka yi hanyar wajen masallaci da ya ga saura kaɗan za a fita annabi ya ce ko ya ce ya rasulullahi ka ce za ku kama wata sura alƙur'ani ta fi dukkan surorin ƙur'ani sai ce gaskiya ne innaha al-fatiha innaha ummul qur'an innaha sab'ul masani wal qur'an al-azim allazi utituhu sallallahu alaihi wasallam yace haka ne sura ita ce fatiha ita ce asaful masani wato ayoyi guda bakwai wanda ake yawan maimaitawa masani wanda a biya su a sallah asubahi raka a farko a maimaita su a raka ta biyu a biya su a sallah azhar raka a guda hudu duka a biya su a al'asar maraka hudu duka haka magariba haka isha'i haka anafila to masani wanda ake yawan maimaitawa jaharatan a bayyane a sallolin da ake bayyana walillahi ma agla mamakin wannan tsada ya tabbata ga Allah mamakin tsadan daraja da wannan sifofi kuma wanda suke magani ne fatiya magani ce kamar yadda zuci hadisin bukari har yanzu hadisin cewa sahabbai sun yi tafiya suka je wani gari suka samu ba a ba su masauki ba ba ba su abinci ba sai sarkin garin sarkin garin sai sai wata yarinya ta sami su musu sarkin garin nan fa maciji ya sare shi ko inna sayyid alhayy ladigun fa hal min raqin ko akwai wanda iya rukiya a cikin ku sai suka ce sai ɗayan su ya ce cewa eh ni na iya amma da sharɗin za ku biya ni suka ce sun yadda za su biya shi suka ɗage suka tafi da shi ya je aka nuna masa inda wurin ya taɓu ya karanta fatiya ya tofa sai dafin ya faɗi da dafin ya faɗi shi kenan sai ya warke sai da ya dawo sai suka ba su kyau suka cika musu alkawari suka biya su suka ba shi dabbobi ba su taɓa dabbobi ba suna dawa suka kai wajen annabi sallallahu alaihi ga yadda muka yi fa mun je gari sun yi ba mu masauki suka ce maciji ya sari sarki musu suka ce akwai mai rukiya akwai wanda iya maganin dafi maciji na ce na iya aka kawo na karanta fatiha na tofa masa sai dafin ya faɗi take warke sai suka ba mu dabbobi annabi sallallahu alaihi ce wa ma yudrika wa ma wa ma adraka annaha ruqya ya kai kasan fatiha tana maganin dafin maciji annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambayansa sai ya ce wallahi sallallahu ban sani ba haka kawai faɗo mu a ra'in karanta fatiha sai ya ce gaskiya ne inna haqqa ma yu'khazu alayhi al-ajru kitabullah fiyayyen abin da zaka bila da akansa da an karanta babu kamar littafin Allah alqur'ani to wannan kenan zamu tsaya ne insha Allah sai mun damu dora Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آل أقدام دار العظيم سبحان ربك بزة ما سلام سلام عليكم